الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يدع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام على أتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya kadarta mana haduwa a wannan yammaci na asabar a yau muna sha uku ga wata na rabi'ul akhir hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara ta 1445 wanda haka din ya dace wa 28 ɗin watan goma miladiya ta 2023 za mu yi darasi na 13 a cikin littafin hirasatul aqida darasi na 18 a cikin littafin hirasatul aqida na shehun malami al-ustaz dr abdulnasir al-aqli muna cikin gabata inda malam yake mana magana akan abin da ya shahi usul na ahlus sunna wal jama'a wanda mun ga abu na farko cewa asali na ahlus sunna wal jama'a yana tabbatuwa ne akan imma qur'ani mai girma ko kuma hadisa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam abu na biyu tabbatar da abin da yake tauhidi ne ɗayanta Allah subhanahu wata'ala a cikin abin da yake na bauta a cikin kuma abin da ya shahi tsari da manhaji na magabata na ƙwarai abu na uku cewa asali na ahlus sunna wal jama'a yana kafuwa akan abin da yake ilimi ne kenan ba hayaniya ba ko kuma wani abu na cewa an gada ko haka aka saba muryar na wani ta'aban ne a shi a komara kenan za mu tashi safaha ta tamanin kenan fashi na tamanin insha Allah ta'ala a can ƙasa inda malai ke cewa salisan abu na uku usulu ahli sunnati wal jama'ati taqumu ala al-ilmi wa qawa'id ad-din al-mustamadda min al-wahyi al-ma'sum asali da abin kama hujja na ahalus sunna wal jama'a malici yana tabbatuwa ne akan abin da yake ilimi yana akan abin da yake ilimi ba jahilci ba sannan kuma ilimi ba ra'ayi ba wanda in ra'ayi ne kowar irin nashi amma idan aka ce ilimi to dole za ka bar naka tunani in bar nawa tunani sai mu haɗu akan abin da yake littafin allah da hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam malin ce wa kawa'idin dini sannan kuma da ƙa'idodi waɗanda suke na addini ne wanda wannan ƙa'ida mun karanta su a satin da ya gabata al-mustamaddatu min al-wahyi masu wanda dukkan wata ƙa'ida da za a dora ta ilimi to sai ta zamanto ta samu asali ne ko ta ciro daga al-wahyi masu daga wahayi wanda yake tsararre kaga aka ce qur'ani aka ce hadisi waɗannan tsararru ne Allah subhanahu wataala ya ba su kariya da aka kenan duk wani abin da za a faɗi na ka'ida in dai akan qur'ani da hadisi ne to babu hira kuskure babu zancen kuskure ko kuma ba daidai ba a wannan shine haƙiƙanin abin da yake daidai saboda wani abu ne wanda yake ma'asumi ne malici alqur'anu wa ma sahha an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam magana akan abin da ya shahi alkur'ani mai girma da dukkan wani abin da ya inganta daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan bangare na farko kenan ahlus sunna ga abin da suke kafawa a bangaren da ya shahi dalili kenan suna dokowa ne daga qur'ani da hadisi malin ce amma ahlul ahwa'i amma kaga ma'abuta bin son zuciya wal iftira sannan kuma da raba kan mutane walbida da kirkire-kirkire da sunan addini fa inna usulahum taqumu ala al-jahl yace dukkan wani asali da za su kafa to yana tsayuwa ne akan jahilta bi nususi dini wa qawaidihi game da wani nassi na abin da ya shafi addini sannan kuma da dukkan wata ka'ida wata gita addini sai kaga ayyuka ne ga suna an tuso su maimakon a ce Allah ya ce ko manzon shi ya wadi sai a ce wane wadi to kaga daga an ambaci haka kai ka san wani asali ne aka kirkira don a raba kan mutane saboda duk mutumin da zai kawo wani aiki wajen abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi wannan mutumin shi yake so ya raba kan mutane duk da cewa za a ga mutumin da yake kokarin dora mutane akan addini mai Allah ya ce mai manzon Allah ya faɗi sai a ce ai sun zo sun raba kan jama'a kamar da mutanen garin maka suka faɗawa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam suka ce ya zo da sabon addini ya raba uwaye da ɗiyansu ya raba kaza ya raba kaza alhali addini shine abin da ake haɗuwa a kan shi duk wanda ya zo da wani abu wanda yake wajen addini ne to wannan mutum shi yake raba kan mutane wanda kuma shine Allah ya bayanin wa atasimu bi hablillahi jami'an kaga cewa wa atasimu ku yi riko ku haɗu ku cibre ku dunkule waje guda amma da mi sai ce bi hablillahi da igiyar Allah to kaga wannan igiyar ta Allah ai Qur'ani ce shine littafin Allah da bayanan da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam yayi amma mutum zai zo da tunanin shi da ganin daman shi da ra'ayin shi sai ya nuna cewa ai su suke kan daidai kuma duk wanda yake ya ci kalubalanci wannan abin to yana so ne ya raba kan jama'a alhali kuma abu ne wanda yake a ƙarar yake duk wanda ya zo da wani abin da baya cikin addini wani mutum shi ke kokarin raba kan jama'a yana wani iya da kyau mu fahimci wannan gaba kwarai da gaske saboda wani zai riƙa cewa to dan mi sai an ware an yi kaza dan mi sai an ware an yi kaza to kaga wani abu ne wanda yake kokarin yunkurin bin abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ne a daidai lokacin da wasu za a karanta a yi bayani amma kuma in an tashi aiki sai aiki zamanto daban da abin da ake wadi Allah kare mu malai ce kaga ma'abuta bin son zuciya da raba kan jama'a da ƙirƙirar bid'a ya ce fa inna usulahum taqumu ala ala al-jahl bi nusus ad-din wa qawa'idihi dukkan wata ka'ida ta addini za su rushe ta saboda su gina abin da yake son zuciyar su daga cikin musallan da malam ya bada akan wannan gaba yace jahlihim bima dalla alayhi al-kitabu was-sunnah wa atharu as-salafi وعدم رسوخهم في العلم jahiltar da su ma'abuta bid'a suke da ko kuma bin son zuciya sun jahilci haƙiƙanin abin da ya kumshi ƙur'ani da hadisi wa atharu salafi atharu salaf su ne maganganu da ayyuka na magabata wanda kuma an samu asalinsu daga ina daga cikin littafin Allah da hadisan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama malin wa adamu rusukhihim da rishin tabbatuwansu idan ka ce rassaka shai shine abu tabbatacce tana ce warrasikuna fil ilmi gogaggu tabbatattu a ilimi to na su kuma adamu rusukhihim fil ilmi rishin sanin miye daraja ilimi wani yana ga cewa ai idan kana magana akan hadisi sahihi duk kana bata lokaci ne alhali wannan wani abu ne wanda yake jahilci ne sana abu na biyu malacin waƙad natija an jahalihim haƙiƙa ya aiho daga jahilcin da su ma'abuta bin son zuciya suke da su'ul adabi ma'allahi ta'ala munana ladabi game da ubangiji subhanahu wa ta'ala wal khawdi fi asma'ihi wa sifatihi bi ghairi ilmi sannan kuma da kutse a cikin sunayen Allah da sifofin Allah subhanahu wa ta'ala ba tare da wani abin da yake ilimi bane ba shi yasa Allah sai ya hudu sai su ture da me suka ture da tunaninsu maganar da Allah zai yi kuma ga yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ba mutane bayanin cewa abin nan kaza ne amma mutum kawai sai zo ture wannan magana saboda tunanin shi nashi na kokolwar shi to kaga wannan akwai shi ko duk in ka shiga cikin sifat zaka samu haka ar-rahmanu 'ala al-arshi istawa ya ture an ji aka ce Allah yana ina sai ce yana ko ina yana ko ina kaga wannan ba magana bace ta ilimi ubangiji subhanahu wataala ya tabbatar da cewa wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir manzo Allah sallallahu alaihi ya tambaye wata baiwa lokacin da ake kokarin a tantance ta tana da imani ko bata da imani manzo Allah ya ce mata aina Allah ina Allah yake tace Allahu fis sama Allah yana sama kaga wannan haka Allah ya faɗa haka Annabi Muhammad sallallahu alaihi ya faɗa haka sahabbai suka fahimta yau sai wani dan bid'a saboda yanda bid'a ta yadda kafa ta meke kafa ta yi kaka gida a cikin jama'a a faɗi wannan magana sai ake kama wani kayan tashin hankali ne ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da haka amma kuma wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma ilimin ubangiji ya mamaye komi dukkan komi Allah ta ilimin su Allah sun ya san da komi tun kafin ya faru har ya zo ya faru har ya zo ya kare duka ubangiji ya da wannan masaniya amma magana cewa zata ubangiji Allah ya tabbatar da cewa yana sama al'arshin shi al'arshin nan kuma yana sama ruwa wannan al'arshin kuma yana sama dalilai su wuce alistafa a kan haka to mala ya ce daga cikin usulubi da salo irin na ɗan bid'a yana munana ladabi ga Allah subhanahu wata'ala hadisi tabbatacce da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake bada labarin cewa gidan wuta za ta rika neman cewa halmin mazid halmin mazid halmin mazid manzala sallallahu alaihi wasallam bayani cewa ubangiji subhanahu wataala zai dore diddigen shi wanda ya dace da girman shi dora wanda ya dace da girman shi amma ka samu wani dan bid'a yake cewa ai ga wani ya ce ai Allah ma auta yake subhanallah wani irin shaka ne wannan kai ka tsaya akan magana akan kursiyu da al'arshin ubangiji kai hankalinka zai emote za ka nemi hankalin naka ka rasa shi abinda ake bukata shine kawai ka mai kauya ka zo ka shiga wani abin da ba sani ba kai abin da ake bukata a gare ka shine at-taslim ka mai kauya shine zaman lafiyanka to zaka zaka samu munana ladabi game da Allah subhanahu wataala a cikin sunayen shi haka kuma a cikin sifofin shi abu na uku ma da yace wa kadhalika tajhilihim lis-salaf zaka samu daga cikin salon ma'abuta bin son zuciya da ɗan bid'a za su rika kokarin jahiltar da magabatan nagari kaga yanzu wanda ya fasarta wannan hadisi aka kenan duk sahabbai ba su gane ba yanzu shine yau a yau ya gane kaga mutumin da yace sahabbai ba su gane bayan mutanen da sun bauta wa Allah Allah ya ce waɗannan na yarda da su sun yarda da ni suna so na ina son su haka Allah an mata duk ba su gane ba ko suka samu wannan matsayin sai kai a yau dan ku ci ku bamu wanda ba san ma me musuluncin ka kace ai wannan mutanen ba su gane ba kaga akwai jahiltar da magabata وزعمهم أن طريقة الخلف أعلم وأحكم من طريقة السلف سنقوم سنة ريتشيوا وحنيا تا الخلف ونسنة بيو بايا إن بايا أعلم وأن حنيا إتته إلمي وأحكم إتته هكما من طريقة السلف سمد حنيا مقبا تسعى فمزالنا كاقا wani daga cikin dan bid'a zai faɗi maka wannan magana ko kuma ko da bai faɗi ba ayyukan shi suna nuna hakan alhali wannan jahilci ne karara wannan ayyukan na magabata na gari babu wani aikin da yake gamacece ne da shi saboda su sun yi ne an gani kai kuma yanzu ne kake shirka Allah kadai ya sani al'ardu hubla ba san me za ta aifa ba kasa ce ta dauki ciki ba san me za ta aifa ba amma suna su sun aiwa kuma an gani kuma ta yi kyau saboda ubangiji subhanahu wataala ya ce ya yarda su kaga magana ta rage ta rage Allah shi ne mu amin malaci abu na hudu wanda yake maka nuni akan cewa lalle ma'auni na magabata na kwarai shi ne abin da yake wajibi a kanka kabi ka bar abin da yake maganganu na mutane da suke bin son zuciyarsu malai ce wa hasrihim alhaqa fi anfusihim suna iyakance gaskiya ne kawai tare da su shi yasa a cikin hanyoyin wana na bidiyoyin daban-daban sai a ce maka in ka shiga wannan hanyar to bakar yancin wannan hanyar in kuma ka shiga wannan to bakar yancin wannan hanyar haka za a faɗi maka tun lokacin da za a laƙana maka abinda za a laƙana maka na shiga wannan hanyar sai a ce to in ka shiga wannan ɓangaren fa da dama na kaiwa samame ko farfaki a wancan ɓangaren kai ko ziyara bakar iko da za ka kai kaga wannan ba daidai bane ba hasrihim alhaqqa fi anfusihim za su iyakance cewa wanda yake da gaskiya kawai da ke tare da su wannan ko kuskure ne gaskiya tana tare da wanda yake tare da littafin Allah da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan fahimtar sahabban manzon Allah ko wane ne ko a ina yake ko yana cikin kungiyarka ko bai cikin kungiyarka in a ina yake idan ya zama to wannan shine usulubin da yake aiki da shi wannan mutumin shi yake tare da gaskiya kuma shi ne abin da aka umurci mutum akan ya ya riko da shi amma duk wani abin da zaka bada labari wanda ba wannan ba wani abu ne wanda yake daga baya zo daga kenan ba za ka hukunta gaskiya ko rishin ta ba akan mutane akan wani tsarin da yau daga baya ne kai ka kawo shi ba wani tsari bane wanda ya tabbata tun lokacin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hasrihim alhaq fi anfusihim wa tajahulihim li ahli sunnah was salaf salih sannan kuma za su samu jahiltar ko kuma jahiltar da suka yi wa ahli sunna da magabata na kwarai fala ya'rifuna lahum fadlahum wa qadrahum bal bil aksi ba su san wani fallan magabata na gari ba sannan kuma ba su san ba irin matsayin da suke da bal bari dai malai ce bil aksi aka san haka ne ma suna sukan falalansu sannan kuma suna kushe duk wani matsayi da waɗannan magabata suke da saboda su su kafa nasu a yau saboda ya san in bai rushe wancan ba to shi nashi ba zai kafu ba da aka sai su tafa fitakan cewa za a su rushe magabata na gari wannan kuma ba yanda za a yi su rushe kana ɓata maka kanka lokaci ne la ta zalu ta'ifatun min ummati zahirina ala alhaq mazalla ce ba za a rushe ba har abada za a rika samu a cikin al'umma ta wasu kasan mutane tsayayyu akan abin da yake gaskiya Allah sanya mu a cikin su kuma har kullum kakka rudu da wani ko kungiya ko wani da ka rudu da aikin da kake na bautawa Allah da menene dalilin ka wanda ka dogara akan shi a cikin Qur'ani da hadisi akan fahimtar magabata ya shi ne addinin Allah har kullum shi ne abin da zaka rudu da shi daga lokacin da ka zo ka rika kiyayya akan wani mutum wanda wannan tsarin yake bi amma saboda kawai baya cikin kungiyar ka kuna makamancin wanda ka halaka ya zama to ad-da'awa al-jahiliya kiraye kiraye irin na mutanen jahiliya kullu hizbin bima ladayhim farihun sai zaman to kowa da irin nashi ne yake daga karan hanci yana nuna cewa shi shine ya tsira duk wanda ba shi mu bai tsira ba alhali mutum yana kan qur'ani yana kan hadisi akan fahimtar magabata wannan abubuwan shi ne abin da yake wajibi akan mutum ya rike su malaki cewa abu na biyar wa min jahlihim iya daga cikin jahilcin ma'abuta bin son zuciya da yan bid'a annahum qad yansibuna aqwalahum lis-salafi fi ma yunaqidu madhhab as-salaf aslan za su iya jingina wata magana su su waɗanda suke ma'abuta son zuciya a qad yansibuna aqwalahum lis-salaf sai su jingina wata aiki da suke aikata su ce ai wannan abin da ko ga muna ai magabacin mu Abu Hurairah ne ba haka su fa suka ce ba suka ce ai daga ahlus suffa ne abu huraira ne shugabansu ko ba ka ba ɗan shi'a suka ce aliyu ne shugabansu haka nan ne ba haka nan bane ba maganganun suka faɗi na ƙarya ne to za ka samu suna jingina maganganun su zuwa ga magabata amma ba jingina wa mafi ma yunaqidu mazhab salafi aslan in kaga abin da suke suka jingina magabata to ya ci karo da manhaji na magabatan na kwarai kwata-kwata su sun yi gaba su kuma sun yamma malaka ta ka tafwidi kamar aqida ta at-tafwid me tafwid at-tafwid malaka ta mustalahun yustakhdam aw yastakhdimuhu ulama al-falsafa subhanallah idan ka ce abin da ya shafi at-tafwid wani term ne wanda malaman falsafa suke amfani da shi da ma'abuta zance da surutu da magana fi addinin islami a cikin addinin musulunci sannan kuma wa min ma'ani iya daga cikin ma'anar ita wannan kalma ta abin da ya shahi a tafwid mi suke nihi da shi sarful lafzi an zahirihi ma adami ta'arrudi li bayanil ma'ana suna nihin cewa dukkan wani lafazi wanda aka ambata to a karkata ma'anar shi kar a bashi ma'ana wanda yake na zahiri bal bari dai yutrak a kyale wannan ayar ko hadisin nan yanda yake wayufawwadu ilmuhu ila Allah sai a ce bari a jingina ilimin shi zuwa ga Allah an gane ko yanzu misali ar-rahmanu Allah arshi stawa sai ce bukku da ta cewa akai kawai irin wannan aya aka wade su gumza ai kawai a wuce alhali wannan kuma kuskure ne abin da aka nema cewa ka fahimta karkashin wannan gaba shine ka yarda cewa ubangiji siffar da ya tabbatar wa kanshi siffa ce tabbatacciya a yaso kuma sanin ya abin yake wannan kuma Allah ya baka wannan dama ba to su wannan suke da aqida ta at-tafwid su ba wasu kaso ne daga cikin yan bid'a su ne kaso na at-tafwid sannan akwai yan at-ta'wil tawili sannan kuma akwai an al-irja al-irja aqida ce lalacacciya wanda ita kuma la taradil amali salih fil imani ajja manzila suna ga cewa duk wani aiki da dan adam zai aikata na kirki to a cikin harkar imani bai da wani tasiri yanzu yau kace ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sai ce shikenan aiki ya kare maka kawai je ka harkokin ka eh babu zancen wani aiki kaza babu zancen aiki kaza a wani duk wahala da kake baka ka to wannan su ma an same su ko suna jingina kansu zuwa gaba zuwa ga musulunci wanda kaga in ka ɗauko zahirin ƙur'ani da zahirin hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama suna rushe wannan abin da su suka tsaye a kan shi wasu suna ga imanin bai da wani bal huwa kal adam suna ga ma kai aikin kirki da kai gwanda maka kai san ma kal didde ne eh to wannan shi ma aqida ce daga cikin aqidu na banza malai ce wal jabru da aqida ta al jabru me ya aqida ta al jabru shine an tu'mina bi anna al insana musayyarun wa laysa mukhayyar kai imani cewa dan adam gudanar da shi ake tahiyar da shi ake bai da wani zabi wannan ida ba ta wace Allah ba mu labari a cikin suratul al'ami cewa kafori za su tsaya gobe kiyama su cewa Allah law anna Allah ya ga dama ma ashrakna wala abauna da mu mu shirka uwaye mu ma musulma amma kuma Allah ya sa su wuta to wannan ita ma ida ce ta banza kuma akwai ta wanda suke ɗauke da irin wannan tunanin suna ga a kawai insan mujban ɗanan an tilasta shi ubangiji subhanahu wataala ya tabbatar da akwai al-ayatul kauniyya akwai al-ayatul shar'iyya ayatul kauniyya su ne yadda Allah ya ga dama abubuwa su gudana sannan ayat shar'iyya ayoyi na shari'a ubangiji yana yana ya umurce ka da cewa kai imani inna Allah la yarda li ibadihi al-kufr Allah bai yarda mu bayi ba su kafirci sai safkar da Qur'ani ya aiko da manzo akai ta bayanin cewa kar ku kafirce wa Allah subhanahu wataala in kuka kafirce wa ga irin tarin da Allah muku to kaga ana Allah ba adam dama imma shakiran wa imma kafura ko ya godiya ga Allah ko kuma ya butulce wa Allah kafirce wa Allah subhanahu wataala to anan al-insanu mukhayyarun Allah ya ba dan adam zabi kai dai ga kan da kake ta shedan ne zuwa kai kaza ina shedan yake bal inna ma la'alla ko ya so sa maka zuciya kuma kai ma da zabin ka wanda Allah ya baka eh ubangiji subhanahu wataala ne yake cewa duk wanda ya hana zuciyar shi abin da take so fa innal jannata hiya al-ma'wa aljanna ce makomarta kenan in ka bi abin da zuciyarka take so kenan sabon Allah ne karshe za ka je gidan wuta amma idan ka hana zuciyarka abin da take so ka dora ta akan abin da Allah ya umurce ka ina ne makomanka gidan aljanna wannan kuma bayani ne wanda gashi a cikin Qur'ani mai girma kaga babu wani wanda yake da ikon ya huto ya bayanin cewa ai huwa mujbarun an tilasta shi ne ba wanda ya tilasta ka ka tsaya ka zagi ne kawai ka bauta wa Allah wancan hadisin na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da wannan yake bayanin cewa inna ahadakum yujma'u khalqahu fi batni ummihi 40 layla kaza nutfatan mudghatan thumma 'alaqatan thumma yunfakhu fihi ar-ruh fayu'maru bi arba'i kalimatin bi katri ajalihi wa rizqihi wa malihi wa shaqin aw gashi da hasu a karshe sai wasu ka ce ya rasulullahi fadimal amal ya ma ce Allah dan me zamu aiki kenan mazalla ce i'malu ku aiki fa kullun muyassaru lima khuliqa la kowa an sauƙaƙe mashi abin da aka halicce shi dan shi kuma yanzu kai da kake neman kuɗi dan mi baka zo ka zauna baka ce a'a ai fa kullun kowa kowanne ɗaya daga cikin mutane in dai an kadarta maka zaka kuɗi kai zaka kuɗin nan ba za ka je gwara sa'a ka ba ba za ka yi haka ba a harkar duniya aikin gwamnati zaka je kai karatun gwamnati zaka je kai zaka je kai wane ne za ka je ka zo saboda ka yi ƙwarago saboda ka samu kaza saboda ka samu kaza me yasa ba ka zauna ba a gida ka ce in Allah ka zarta za ka samu kawai za ka samu eh amalu ku je ku yi aiki kuma sannan adam kai rubu kan shi ubangiji subhanahu wataala da yayi umarnin rubuta shekarun da za ka yi da abin da ya shahi arzikin da za ka samu da abin da ya shahi ɗan wuta ne ko ɗan aljanna ne duka wannan abu ne wanda yake alallahi hayyin abu ne mai saukin gaske a wajen ubangiji subhanahu wa ta'ala duka duniya ta nawa ce ɗan tsugulutuwa ce kar ka taɓa tsammanin kamar duk wani abun da kake ana zuwa ana zaka ce abubuwan sun yawa wallahi ba yawan da suka yi dan dan kirisi ne a cikin miliyan abubuwa a wanda Allah halitta ubangijin nan kahin ya halicce ka ya san cewa zai halicce ka kai ba wannan ba kaga zaman da kai anan da irin zaman da kai da kayan da kasa da tunanin da yake cikin kwakwalwarka da abincin da kaci da kominka da ka sani da abin da zaka zo da shi inda zaka zauna sukuwa a me zai kawo ka a kawo zaka zo a moto zaka zo a mota zaka zo kana dingishi zaka zo ko ras zaka koya zaka zo ubangiji duka ya kiyaye su annallaha qad ahata bi kulli shay'in ilma sai ya bada labarin cewa wani dan wuta ne ko wani dan aljanna ne dama abu ne wanda yake sananne a wajen shi kenan kai abin da aka ɗora maka an halice ka ta zo duniya Allah ya ce gidan jarrabawa ne ka bauta mani ka mani da'a ka yi biyayya ga annabin da na turo zan sa ka gidan aljanna shi ne abin da ya kamata ka yi ka tsaya ka zagi ne ka ga cewa ka bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala wannan al'amarin kaza da kaza wannan ba naka bane ba Umar ibn al-Khattab Allah kare da gare shi ya kasance yana roƙon Allah ya ubangiji in an rubuta ni cikin ɗan wuta Allah a goge ni a bidan cikin aljanna yamhu Allah ma yasha'u wa yusbit wa inda ummul kitab dukkan mas'alan kiske ma da sauki gare shi kwarai da gaske abu ne mai sauki a wajen Allah da aka bawa kawai yin imani da Allah kar ka biya kalmomi da maganganu irin na ma'abuta bin son zuciya sai ka je ka barci in dai kace zaka bauta wa Allah to dole Qur'ani da hadisi ne zaka bi in ko zaka bi Qur'ani da hadisi to babu zancen at-tafwid babu zancen at-ta'wil babu zancen al-irja babu zancen al-jabar wa takfir haka kuma da aqida ta abin da ya shafi kafirtar da jama'a khawarij kenan su ma in dai zaka bibi Qur'ani da hadisi zaka ga cewa aikin da musulunci karantar daban abin da su ko suke aikatawa su ma daban kaga daga cikin shugabanninsu a shekarun baya me yake cewa tafarkin mu kisa yanzu wa faɗi wannan a cikin addinin Allah ka ce kai tafarkin ka kisa inda kake kai waka ɗan samu ta wuka ka rike daga nan ma ka fara yankawa wani irin addini ne wannan cewa kowa ya kafirta a cikin abubuwan da ɗadan bai da iko a kansu Allah ya ambata cewa man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman walakin man sharaha bil kufri sadra wanda ya bude zuciyar shi ya amshi kafirci wannan mutanen su ne Allah ke hushi da su su ne Allah zai musu azaba amma mutumin da aka tilasta shi ba shi da matsala a wajen Allah ko ka Kuren shawa sun tilasta wani sahabi ya faɗi kalmomi na aibi akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo wajen manzon yana kuka yana ya rasulullahi halattu ya ma akin Allah na halaka manzon Allah tambaye shi me akai yace an matsa mini sai da nace kaza nace kaza manzon Allah ce fa in adu fa ud in suka sake tilasta ka sake me mai ta wannan kalmomi abin yana sauki al'amari ne wanda Allah baya dora maka abin da kai ba za ka iya ba la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha sayaj'alu Allahu ba'da usrin yusra malati wan nasab akwai aqida ta annawasib annawasib sune mutanen da suke bauta ma Allah subhanahu wata'ala ta hanyar fusata ko kuma fushi ga Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu sai kira su da suna nawasi su kuma sakansu da hushinsu akan aliyu su kuma 'yan shi'a su kuma suka zo kan aliyu sai suka wuce abin da aka dora musu na addini ahlus sunna suka suka tsaya tsaka tsakiya wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata tsaka tsaki malaci rabi'an gaba ta hudu daga cikin abin da yake mana nuni akan manhaji da tsari na ahlus sunna bala ce manhaju ahli sunnati yaqumu ala alhaq albayyin yana kahuwa ne akan gaskiya wacce take bayyane babu wani nuku-nuku ko a ce wannan bayanin ba kowa ake ma ba ko a sa wasu cikin daki a musu wani bayani in ya huto ya wadi a ce ya bayyana asiri babu wannan manhajin ahli sunna haq gaskiya ce bayyananna saboda wani abu ne wanda kai ba naka bane ke ba kai ma abin da ke kanka shine kabi eh ba wani abin da zaka zo ka daga kara hanci cewa na gidanku ne a kai ma biyu ne za ka yi da haka babu wani abin nuku-nuku ko kuma koyi wasu abubuwa mala yake cewa walmin hajju shari'iyyul wadi'u sannan kuma tsari ne na shari'a wanda yake ɓaro-ɓaro ƙarara wasiraɗar mustaƙimar mustamad minal wahayil masu sannan tafarki ne daidaitacce wanda ya ciro daga wahayi wanda yake tsararre wanda yake ma'asumi kararre wani shi ne manhajin magabata manhajin ma'abuta bin hanya na daidai wannan kuma riga ce mara wuya duk wanda zai zamanto akan wannan tsari yake to shine ahlus sunna eh kware da gaske shine ahlus sunna malai ce amma manahiju kathirin min ahli ahwa'i amma kaga tsari na tahiyyar da yawa daga cikin ma'abuta bin son zuciya fa innama taqumu ala talbisi zaka samu abun yana yana tsayuwa ne akan fukoyewa a nabbasa maka abu a lullube maka a ce maka a zo kaza da kaza ne sai ka shigo ka gane abin duk ba haka nan bane ana haka kuma haka sai a ce maka a zahiri ai kaza da kaza da kaza ne to me ne su sai ka shigo sai a kafa wani karatu kuma na ƙasa na asirrance wannan tabbas a cikin tsarin tsarin yan bid'a ko wannan a hutu a hili kaza amma kuma kasa abin da ke yake kasa kaza ne malai cewa min zalika iya daga cikin haka da'awahum da'awarsu na cewa annahum hum ahlul haqqi cewa su ne ma'abuta gaskiya wa tauhidi da tauhidi wal adli da adalci wal istiqamati da tsayuwa totar wa sunna kuma da tsayuwa akan sunna har kwanan kwanan bayan wani hutu yake ta ana ce musu ɗan bid'a yau kai na ronka an ce ɗan bid'a kai in ba ɗan bid'a bane na ronka da da an ce kahuri kai ba kahuri ina ronka da kahuri yana ce ai su su ne ahlus sunna wane ne kaza da sauransu in ba dan bida bane ke dace dan bida ina roka dan na ka wada haka bayyana kanka a gane ka abu na biyu malai ce wa min talbi wa min at-talbis iya daga cikin dodorino da suke yi da lullubi abubuwa wal jahli da jahilci lada ahli al-ahwa'i wajen ma'abuta bin son zuciya yace ja'alihim sunnah bid'a wal bid'atu sunnah sai su sanya sunnar a ce ita ce bid'a ita kuma bid'ar a ce ita ce sunna haka ne yanzu kai da kake kokarin ce ai sunna sai a ce ka zo da wani abu samu shi kuma abu samu shine bid'a a lugha ko ba ka ba eh shi kuma wanda yake kokarin kazan nan sai ce wannan an ji ma'ana tun kakan mu na kaza ake kaza to kakan ka ko na nawa ne manzon Allah shi jimawa sai kwarai da saboda da wahala ka bada tarihin shekara dubu da ɗari da ɗari kaza na kakanninka amma mazalla shekara dubu da ɗari ruwa ya yi a baya kenan duk wani wanda zai zo ya ce a tahi a kan tsarin manzala salasalama to shi ke kan asalin hanyar daidai ɗin wanda ya ƙirƙiri bid'a ya ce ai kaza kaza wani shi ya ɗan kutse kuma shi ya ɗan raba kan jama'a saboda babu raba kan jama'a kan wanda ya ƙirƙiri bid'a kuma ana ta ƙirƙira akwai bid'o'i da yawa wanda suke aka ƙyanƙyashe su a misali a garin nan bid'a ce ba da magana ce original eh ba ta da wani garwaye da wani waje yan nan ce kawai in ka fasa ka tai wani waje ba za ka ganta ba an kare ba san ta ba to me yake raba kan jama'a me yake badda addinin Allah ita ce bid'a saboda an doki ga ga mutane suna bautawa suna musulunci sai wale kirkiri kaza wale kirkiri kaza wale kirkiri kaza sai zaman to abinda wale ne ya kirkira na malamin ku shi kuke karewa sama da yadda kuke ba na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kariya idan da za a taba sunna manzon Allah ko aka kana ji wani abu ne wanda yake kai ku ba haraka kuma ce ba wannan suwa ne aka taba amma inda za a taba wani abin da malamin kai kirkira a lokacin za ka tsaya a ta rigima duniya da kai ashe da addinin da manzon Allah ya zo da shi da wanda malamin ka zo da shi wa kai ba makariya na malamin ka idan aka haka yau wannan malamin shi ya kaza shi ma wancan malamin shi ya kaza shi ma wancan malamin shi ya kaza ya zama to al'ummar na malamin su ne suke karewa to na manzon Allah kuma sai ya dishi haka ake sai a zai zama to addinin ya dishi dukkan waɗannan addinin da kake gani suka zo daga addinin yahudanci addinin nasaranci kaza kaza me dusar da su kirkiran bid'a sai a kirkiri bid'a sai ta murkushe wannan asalin abin da aka zo shi tun ana tahiya ana tahiya sai a waye gari kawai bid'a ce zalla ake zuddawa yanzu wanda zai zo ya ce a tai akan sunna sai a ce to ga wani mutum ya zo da sama Allah kare mu wale ce za iya daga cikin abin da suke yi za su ambata cewa sunna za su maida ta bid'a ita kuma bid'a a maida ta sunna a mata ado a mata makeup a huddota tas a ajiye ta eh ashe hayaniya ne eh daga an yi tsatsawa ko an yi waye shikenan ta kare ka baje ta tsaye dama shahin shahin banza ne akai malaci wa min talbisihim ilhaqul bid'i al muhdatha bil amal al mashru' iya daga cikin rikitaswa da suke mutane a bangaren addini ilhaqul bid'i sadar da bid'a al-muhdasa kirkirarra bil amal mashru' da wani aiki da addini shar'anta sai a zo sai a gwamaye wata bid'a sai a samu wata sunna sai a dan mata fenti da da bid'a sai zama to ga aikin asalin shi eh addini ne to amma kuma lau an kawo su kare kare an yi kaga wani shahu dalali asalin aikin addini ne amma kuma Allah an mushi wasu abubuwan da ma anzalallahu bi zalika min sultan wannan duka yana daga cikin dubaru na ma'abuta bin son zuciya da raba kan jama'a da aikata wani aiki wanda yake na bid'a ne malai cewa min talbisihim iya daga cikin rikita so da suke kawo mutane bangaren addini qalbul haqa'iqi wat tala'ub bil alfaz qalbul haqa'iq juya abin da yake na haƙiƙa na gaskiya sai a juya shi sannan kuma wat tala'ub bil alfaz da wasanni irin na lafazi kamar wani je za a maka amma ta hanyar amfani da luga yanzu shi wancan ɗan kama iskan da yake ambata maganganun cewa ai an ce a cikin bukari ya tsaya ce mazalla kaza da me yake amfani da lokaci amma kuma ba wanda ma ya riga ya shi ƙarya yake to duk ɗaya daga cikin salon saboda a sa maka shakka akwai mutane suna da wanda su ƙoƙarinsu ya za a su sa maka shakka a addinin allah in suka sa maka shakka sun ci nasara sun riga sun ƙare saboda daga shakkan nan za ka yi ƙoƙarin bibiyan wasu abubuwa an baka hankali ba sai ka bar addinin ma gaba ɗaya Allah kare mu malika ta wa min talbisati ahli al-ahwa isti'mal al-alfaz al-mujmala wal muhtamala li tafadi musadamat an-nusus zahiran li'anna dhalika ad'a li rawaj madhahibihim al-batila iya daga cikin rikitas wasu ma'abuta bin son zuciya amfani da wasu lafuzza mujmala lafazi ne kumshashe sai amfani da shi a wani bangaren wata bauta keɓantacciya alhali ita wannan bauta a karan kanta babu da ya ƙirƙirar makan shi bayyada wani dalili wanda yake nuni akan wannan amma sai ɗauko yace ai aya kaza ai akan kaza ne take bayani gaba ɗaya kuma a wannan aikin naka waye magabacin ka akai bai da magabaci eh wal muhtamala da a ce da lafazin da yana ihtimal yana iya yiwa ya ɗauki ma'anan kaza sai ka irin wannan me yasa mala yace litafadi musadabatan nususi zahiran saboda ya rika kokarin kakkaucewa nassin da zahirin shi ko da ba a zahirance nassin bai magana akan kaza ba to sai yace ai yana iya kumsa haka nan me yasa li anna zalika ad'a li rawaji mazahibihim al-batila saboda wannan zai hibayuwa zuwa ga kururuta mazhabarsu wanda take lalatacciya in yace maka ga aya kaga zaka ji cewa a yo ai bauta Allah dama ayoyin da ake bi alhali shi kuma ba aya bace ba yake ya kawo ayan ne da ya jayo hankalinka amma shi da kanshi ya san aya bata gurin ba abin da yake tayi a kanshi malai cewa min at-talbisi za'mi za'mi anna mazhab as-salafi iya daga cikin rikitaswa da suke kawowa suna raya cewa mazhaba ko kuma tafarki na magabata na kwarai fi isbati sifati wajen tabbatar da abin da yake sifata ubangiji sai su ce ai tashbihun ai kamanta ubangiji ne kuke da wasu alhali ba haka nan bane ba abin da Allah tabbatar wa kanshi sai ka tabbatar amma maganar da ya shafi kwatantawa kuma wannan babu shi Allah ya ce laysa kamithlihi shay babu tamka ga Allah sai ya ce amma kuma wa huwa samiul basir shi mai ji ne mai gani ne sai ka yarda yana ji yana gani yana ji yana gani amma ba ji irin na kowa ba ba gani irin na kowa ba me yasa saboda ya ce laisa ka mithlihi shay babu wanda yake kamacce da shi subhanahu wataala wa wasfihim lis-salaf bi annahu da wasafta magabata na kwarai cewa su din mukaffira wa sababa wa jabariya wa nawasi sai ya ce ai magabatan nan na suka rigaya suka tafi mukaffira suna kafartar da mutane in zahin addini ne wanda wannan kuma har ayo ana ga haka wasu mutane suna ga ai suwa da sun fiye zahi shi kuma zahi da rashin zahi duka addini yake hukunta shi sai dai kawai in mutum ya bi gaban kanshi akwai abin da addini ya sanya shi mai zahi to dole da zahin shi a da shi ba wanda ya sai sauya shi ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ambaci haka a wurare daban-daban abubuwan da haka suke ƙa'ida ce ta addini ba a sake ba yanzu idan ka ɗauki ayan laƙar kafarar da zina ƙalu inna Allah salisu salasa ko inna Allah wani masu ihun maryama kaga wannan ƙa'ida addini ta kana babu wani maganar zahi amma an aka samu wasu wasu daga cikin kason malamai sai su ce aka faɗa haka ai sai su ce su sai su ce ai ƴan uwansu kiristoci ai ba sa ji daɗi ba a ce ai sun kafirka ko kuma a ce ma makomansu wutar jahannama ce yiwa faɗi allah faɗi kai mai naka ciki ubangiji da ya halicce su ya sabkar da addini shi musu wannan hukunci kai mai naka ce kai karanta ne zaka to an ka karanta ce zahinka ya yi yawa alhalin ka'ida addini ce haka shi abinda za mu fahimta game da addini kai ba a bukatar wani ta cewanka kawai duk wata ka'ida da addini ya dora yadda ya dora ka ka ɗauke ta haka addini ya ce kaza kawai kaza ne sannan kuma abinda addinin bai zahi a kan shi ba ko kuma bai nuna cewa dole sai an yi kaza ba kar ka zo kai kuma ka matsa wa mutane saboda kai ba kai kike shar'anta ba kai ma bi ne kake da haka abin da ya tabbata cewa kaza ne dole yi zai haka nan ne dole a faɗi wa mutane haka kuma abin da addini ko bai ce ba kaza to bai halatta ba a zuwa ɗora mutane akan abin da kuma addini ba shi ɗora su ba ku wahaltar da su ku je gaba Allah ku rika tsine ma juna tsakanin ku da su kuna zage juna kuna kaza kuna kaza Allah kiyaye ko kuma ce a sababa daga asabbu ne ana zagin mutane ba ka wuce ba a ce duk karatun da ke zagin mutane ne ke shi ko ba wanda ya zaga bai kawo suna kowa ba kawai yana faɗin hukuncin alƙur'ani da hadisi ne hukunci kaza hukunci kaza ne hukunci kaza kaza ne sai wani ya ji kaman da shi ake ta wanda yake cewa yau saura kaɗan da malam ya nuna ne saboda duk aikin da yake aikata an ce kaza an ce kaza kai ka ce kamar aikin da ya aikata ne aka zo aka aka sauyi ake ambatawa to shi kuma harkar da ya shafi karatu da wanda zai saurara da wanda zai yi karatun inda karatun za a yi to wani lokaci kai karatun da kake kai kanka ne kake ma karatun a karan kanka kanka ne kake ma saboda ai kai ba masu yi bane ba za ka zo a karanta wata aya la'alla aikin da kai da kake wa'azin kai ne kake aikata aikin sai kama kanka da kanka wa'azi haka nan ne wani lokaci wanda yake saurari wani lokaci kaza wani lokaci kaza kuma duka ana yi ne saboda ne saboda a gyara ai ba don kawo ba a zo a yi karatu da suna kara karatu ake saboda a gyara kuma yana sa zuciyarka ta zama to marina ta yi tafshi game da al'amsan ƙur'ani da hadisi ba ta da tauri ba ta iya kashe ba to za ka ji ana ambata cewa ai suna zagin mutane ko kuma a wasafta su da cewa ai sun aibanta wane sun aibanta wane wace bariya ko kuma suna tilasta mutane ne akan hisinta akan tunaninsu wani sha ba haka nan bane illallahu mutumin da ya fahimci abin da yake gaskiya to wajibin shi ne yayi kokari ya tsaya tsayin da ka gurgurdin da zai iya ya ga cewa ya fahimtar da wani to Allah ya sa fahimta fa biha wa ni'ma ko bai fahimta ba haƙƙin da Allah dora maka na nasiha ga musulmi kai ka sarki wani kuma al'amari na ubangiji ne haka kuma wannan wasu da waɗancan da aka ambata a baya na firka na nasiba wasu na ambata ahalin suna da cewa ai na wasu ne alhali kuma wannan duka ƙage ne wanda ba haka nan bane wa anwa'un ukhra min al-awsaf wal alqabi al-asha'ila da wasu wasafi da wasu laqabba waɗanda suke masu muni duk za ka samu wasu lokaci ana yi wa waɗanda suke ahalus sunna talbisan don a juya ma mutane hankali kar su fahimci abin da ke gaskiya wa tamwihan tamwi shine juya huska abu a baka kaza a huska kaza alhali ba kaza bane ba saboda aka zo aka aka aibanta shi ko aka mishi wani suna ko na makamancin wannan ni zai mutane sai su ji cewa suna kyaman wannan mutum lokacin da aka fara da'awar suna me ba faɗi ba ina tare lokacin wani wani wani wani wani yaro lokacin da jima ba kun primar ko yake ta ai wannan da ake cewa ai qur'ani suke takawa har abin da ake suke sa qur'ani aka zo aka ce ai uwayensu suke basu ma uwayensu da dadi musu ma uwayensu kaza aka ce a garin wane ne ma wani ya mai da ma mamashi kaza wai a dalilin ta shayar da shi da duka sai a faɗo su kalmomin da za ku ji kai wannan fabu'udan fabu'udan dole a nisance su wannan mutane eh dole a ce maƙiya annabi ne kai yanzu aka so mutum wanda bai san annabi dole ka nisance shi amma ita gaskiya da ke gaskiya ce rana tana hutuwa tana faɗawa tana hutuwa tana faɗa mutanen da suka yi wannan da'awar suka ɗora mutane akan wannan kansu bar duniya sai da Allah ya nuna musu cewa an gane ƙarya suke amma wani abu ne wanda yake dole sai an jure sai an yi haƙuri duk abin da yake gaskiya ne wahalar riƙe a gare shi amma kuma ya fi komi daɗi saboda shi ne za ka kullum kana rayuwa kana ƙara samun jin daɗi da walwala a cikin rayuwarka ba sai ka kai ƙarshe ba ka tsuha ka gane cewa rayuwarka gaba ɗaya ka gudanar ita a cikin hauka da hayaniya da shirme lokutanka duk ka ɓata su ƙarfin da kake duk ka ɓata shi duk dukiyarka ka lalata ta a cikin abin da ke ba na daidai ba yau da gobe shi ke bayyana komi amma duk lokacin da mutum ya zo a kan kiran mutane zuwa gaskiya to za ka samu su lokuta wani lakabi wani wasafi za a yi a ɗora mushi duba makarantar mata da ake ambatawa na yake cewa ta ake yahudanci a garin na an ce yahudanci an ce yahudanci ne an ce wane ne amma ya kuma waye bai da ta ubangiji subhanahu wa ta'ala da ke cewa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ita in dai za a yi aiki da abin da mazalla ya zo da shi to rahama ita taɓa kowa wanda ya hutu ya yaƙa ya yaƙa ya yaƙa yanzu la'alla su ne gaba gaba a cikin morewa abin ya ce kafirci ne ya ce ana fasikanci ya ce ana wani amma kuma shi ma gashi ya zo ya ne fatawa ta sake kenan to haka ake laɓuɓɓa daban-daban saboda a shawwaha a shawwa fuskar abin ba zan mance wani ɗanwa da yake ba da labarin nan wani ƙauye a gabas ta san al'arabu a shaddu kufuran wani faɗa ashdaru allah ya alamu hudu da ma'anzar allah ala rasuli wani duka gungu ne na ma'abuta bid'a ya tsaye najeriya ya ɗan je wasu wurare ya ɗan waye da ya kuma ƙauyensu sai ga yadda ake tahiyar nan malam abun ba kai ba ƙafa sai shawara da mai gari da liman da wane ne za a rika tara mata akwai musu karatu an tara sama da kusan mace ɗari an ware musu karatu kawon ɗan kamun iska ya zo da mai guduma a cikin salula ka ɗauye kuma a ce wani ya rantsi da ƙur'ani abu kaza in kaza ne to ƙur'ani ne ya ci shi kawai da ya sa musu kawai daga nan wannan abin gaba lalace ka ga mutum mai tarantsuwa su kuma da abu ne mai sauƙi ba kai ba wani abin da ɗadan zai zo a yanzu ya yi wanda ba a irin shi ba baya kuma yanzu yau ba kai wani ya ce maka in gaskiya ne ya rushe ya yi wane ne ya wane ne yomi allah yake bukata ne ya na gaggauta mushi ya yi mushi azabar in ya tahi ina zai tahi zai gudu ma allah ne wa umli lahum inna kaydi matin kawuran maka manzan da allah ya tuwo gaba ɗaya suka isko suka ce wa iqalu allahumma in kana hadha huwa alhaq min indika fa amtir alaina hijaratan min as-samai aw itina bi azabin alim Allah ta kyale su wama kana allah li yu'adhibahum wa anta fihim wama kana allah yu'adhibahum wa hum yastaghfirun suka ce wannan abin da ka zo da shi in dai daga wajen Allah yake ya Allah ka mana suka ce Allah ka mana ruwan duwatsu daga sama suna gaban manzon da Allah ya turo kaga inda magana ta hankali za su yi ya kamata su ce ya ubangiji wannan abin da ka aiko da shi in dai gaskiya ne to Allah ka shirye da mu kuma ta fa amtir alaina hijaratan min as-samai aw yutina bi azabin alim shi ma dai dora Qur'ani bai kamata ya ce in gaskiya ne Allah shirye da shi ba kullum muna ihdinas siratal mustaqim ba shi yasa har kullum kowane lokaci ka rika roƙo Allah ya shirye da kai kar ka rika ga cewa ka tsira kullum ka rika roƙo Allah ya shirye da kai kai ba wani gungu gare ku ba ko wasu jama'a gare ku ko kuma dole sai ka kasance tare da suwa ne a ba haka nan bane ba kawai Allah ya shiryar da kai zuwa ga tafarki wanda yake madaidaici wannan ya zama to cikin abubuwan suke za ka rika roƙon Allah a sirrance Allah shirye ka Allah ya dora ka saman tafarkin da ya kamata ba magana ku ku ne ɗan kaza ba kawai kun kahe babu zancen ja da baya ko da kun ga aya ko kun ga hadisi ba gudu ba ja da baya wannan shirme kenan ba bauta Allah muke ba zaka babu wani wasafi zaka samu awsaf daban-daban wanda aka yi wa ahlus sunna wanda dan a kautar da da su game da abin da ya shafi karantarwar addini amma kuma yau da gobe ta sanya abin da yake gaskiya ya dawama abin da yake bata ne kuma ya warga shi mala ce wa qad ashartu ila hadha fi akthari min mawdi'in fi hadha al-bahth mala ce ai nayi nuni akan irin wannan magana a wurare daban-daban suka wuce a cikin wannan bahasi gaba ta biyar مالتي كما يتسم منهج السلف بالاتفاق والإحكام والثبات واليقين كما يد منهج سلف يكي سفنتوا يتسم أي يتصف بالاتفاق أبو نهر كو اتفاقي حقوا سمودا دولي أحقوا ميسا سمودا دب إدار رجيمة تتاسو زعكما زوا غوا الله دمان زيش كوا كما سي أجناشي سي أبين الله دمان زو دولي أسامي دولي أسامي الاتفاق bilittifaqi malam ce wal ihkam sannan da zartuwar al'amura wasabat da da kahuwa wal yaqin da samun yaqini yace tattasimu manahij ahlul ahwa'i bit tanaqudi kaga su'alu sunna al ittifaq wasabat wal ihkam wal yaqin go su kuma ma'abuta bin son zuciya at tanaqud cin karo da juna a cikin dahiya daya cin karo da juna wani ya ce kaza sai wani hoto ya ce kaza yanzu hanyoyi nawa za ka samu a cikinsu a karan kansu wannan yanda yake yi daban yanda wannan yake yi daban shi ma wancan yanda yake yi daban me yasa saboda an kawo son zuciya an sa a cikin al'amari at-tanaqud wal iddirab sannan kuma da rishin daidaiton tahiya daya eh tahiya ce wanda kawai tattari bi ali rawa take ba ta tsayawa a waje guda wat talawun kuma tana daukar launi daban-daban yanda ka san kaman kalan hawainiya wannan lokaci a dauki kalan kaza wannan a dauki kalan kaza tahiyya ce wadda ba ta da kala daya kaga tahiyya sunna kala daya ne qur'ani hadisi akan fahimta sabai an kare amma duk wata tahiyya ta dan bid'a to a yau ma za su iya dokan wani kala na daban su dauki wata shari'a ta daban a dauki wata ka'ida da wani bautan Allah na daban a zo kuma a kirkire shi a cigaba da aikatawa malai ga cewa wal hira sannan kuma da rudu limautuwa haka zaka samu wa min zalika iya daga cikin tanakul din da yake cikin tahiyyar manhaji na dan bid'a ko kuma abubuwa bin son zuciya malaka tanakul ahlul ahwa'i wal iftira'i wa iftirabihim fi jami'il usuli duk wani usul wanda ake kafa hujja akan shi wal manahij da wani tsari suke tayya akan shi wal masail da dukkan wata mas'ala wal istidlal da kawo hujja wa taqrir tabbatar da abin da yake tauhidi ne malaka ta zaka same su akwai tanakul a ciki wane ce kaza wane ce kaza babu wata magana ɗaya tsayayya irin wanda za a sami ta a cikin ƙur'ani da hadisi maliki cewa min tanaqudihim khalqihim bayna sunani wa bayna almuhdathati wal bid'i zaka samu daga cikin tanaqud cin karo da juna da yake cikin tahiyarsu khalqihim za su rika jagula bayna sunani tsakanin sunna wa bayna almuhdathati da kagaggun abubuwa za a zo wani aikin manzala sallallahu alaihi wasallam yayi shi ayi shi wani aikin kuma kirkirar abu ne bid'a ce ita ma dai a zo aikata ta malike ta wal jam'u bainal mutanaqidat sannan kuma da hada tsakanin abubuwan da suke cin karo da juna ila i'tiqadati a cikin abin da yake aqida ne bi khilafi ma kana alaihi salafu as-salafu ahli sunnati bi hamdillah malike sabanin akan abin da ma'abutan magabatan kwarai suka tayi akai ahli sunna godiya ta tabbata ga Allah su mi suka tayi akai al-ittifaq ittifaq shine haduwan kai in dai ba son zuciya shiga ba to haduwa ne za a samu saboda za a haɗu ne akan littafin Allah da hadisan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malaka cewa wahdatil usuli wal manhaj sannan asalin abin da ake tahiyya akan shi ma ɗaya ne duk wanda zai magana zai ce Qur'ani ko hadisi akan fahimtar wa sahabbai an kare wal manhaj haka manhajin su yake malaka cewa lidhalika laysa inda ahli al ahwa'i qat'iyyat wala yaqin fi haqiqatil amr daga daga samu abuta bin son zuciya ba su da wasu abubuwa qad'iyat ce shay qad'i wannan abun kawai karshe ne babu zan canja babu yau ma wani sai ka kaza kuma wata aya ma wani yau sai ya ta'dilin ta abinda baya yiwa sai ce muku yana yiwa idan kaga bai yiwu ba to kai ne baka kai matsayin ba amma su hawa sun kai irin wannan matsayin waɗannan abubuwa wasu lokuta har cikin ƙauyuka ake shiga ana faɗiya mutane a ce lumfashin arifi a ƙauyenku ya hiye muku alheri sama da ruwan shekara arba'in waye arifi wani wanda kawai kanshi sai ce muku an yazo shi ya yi lumfashi su ɗaya ya saki ya sha an gari wannan alherin da za ku samu ga adalilin haka kaga wannan wani abu da ke katsalar da cikin lamarin ubangiji kuma kama kanka a matsayin kai ma wani masdar ne na alheri matsala ne haka ake karanta abubuwa za ka suna ta faruwa wanda ba su da kyau Allah kiyaye Allah shirye mu amma tabbas akwai akwai matsaloli da yawa akwai ƙauyuka da yawa da sai a hankali an rike taɓa ƙwallo su gaba ɗaya ɗora su akan wani abu na daban yana ga cewa wannan da yake gaban shi zai iya bashi aljanna kuma tabar kuma ya yi imani da haka tsakanin da Allah yana ga cewa wannan ai shine wakilin manzo Allah kai tsaye sallallahu alaihi wasallam bal wani matsayin ana ambatawa ya ma wuce manzo shi ma iya da ikon tasarruf iya da ikon ta cewa a cikin abubuwan suke gudanarwa wanda ka ba wani abu nan da bani yana nan a rubuce a cikin littafi kuma haka aka dora mutane akai nan akwai wani wani mutum gingime mai malami a cikin tahiyar yake ambata cewa duk sahabbanan da ka gani suna kama shi biyara ko ba a barci ba ya ƙazatan a falke shi malam dan shi ya zauna ke bada wani labari kuma ana ana ana ta kabbara kuna makamancin wannan to kaga idan ya zamanto irin waɗannan labaru za a rika bada ina asalin addini yake ina asalin addini yake kuma saboda Allah ina za a tafi Allah kiyaye to daga babu qad'iyyat wala yaqini babu yaqini akan wani abu fi haqiqatil amri a cikin haqiqanin al'amarin addini shi kuma al'amarin addini bai bukatar shakka yaqini abu na biyu usuluhum wa qawa'iduhum allati ya'uluna 'alayha yakhtalifuna fiha wa yunaqidunaha asalin da ka'idar da suke tayi akanta suna tawilinta suna kaiwa su komo akanta sannan kuma suna sabani a tsakaninsu sannan wa yunaqidunaha kuma su da kansu suna nuna cewa manhaji ne wanda iya da matsala amma kuma aka ga suke tafiya idan ka ce in bid'a kake zama da yan garuruka kadai in bid'a nan suna nan gun tashri na fil ard nan nan bid'a ma kwarai mai sauki ce wallahi ga irin bid'o'in da ake a irin su Masar irin su Sudan ma sai ka kama kai kaburruka ne adriha aka kan wasu mutane malam ana zuwa ana zauwa daga kasashe ake ana ana zuwa ake zuwa ana ana sanya ana kai bukatu har akwai inda ake sanya wasiku eh wasiƙa matsala kaza gare ka sai ka sa sai ka sa wasiƙa sai ce malaka ta wa min zalika iya daga cikin haka abu na na uku wa wa lidhalika malaka saboda haka yulahazu kalura anna min simati ahli ahwa iya daga cikin alamomi na ma'abuta bin son zuciya a tanakkulu bainar mazahib intikali tsakanin mazhabobi in yaji mazhaba kaza ta mushi sai ce to yanzu ya bar kaza yanzu ya kuma kaza ta dama tunani ne da ce muwan mu mun bar suwani suwanna mun kuma kan suwani kuma can zai ji a rika shar'anta mushi a ce i kaza bari kaza i kaza bari kaza biduni ayatul qur'aniyya wa biduni nassin nabawiyyin sahihin من سمات أهل البدع مالكة التنقل بين المذاهب والتحول في الآراء سنقوم نتتنزا وأكثر رأي دنا ما رأيني ما دين ولي ما وعدم الاستقرار على رأي واحد رشم تبطوا أكر رأي بلادا أبنه وكذلك من سمات أهل الأهواء مالكة كثرة وقوعهم في الحيرة ذاك سامو دوان ديكي بن سوزوتيا ينا يوان أبكاوا تكي رؤو سمو البير والنسي tsayayye daya wanda aka shi ke tafiya wa shakki haka kuma da abin da shan shakka walid dirabi haka kuma da rishin daidaito al'amura fi taqriri maqalatihim al-fasida wajen tabbatar da maganganun su suke lalatattu mala ce wa min zalika iya daga cikin haka ma najiduhu min al-ittirabi wa tanaqud fi mawqifihim min ad-din wa min as-salaf zaka samu busu da magana daya akan magabata na kwarai yau ya huto ya ce ai ga malam wani ya ce abu kazan da yake yi yanzu saboda bid'a shi yake so ya kare sai mai yana tare da shi kuma gobe in aka ce malam wani ya ce kaza sai mutum na ce kwata kwata bai rada maganar malam wani me yasa saboda ta ci karo da bid'a da yake aikatawa kenan abin da ya mai daɗi ya ɗauka abin da ya mishi daɗi ba kuma ya ajiye shi abu na biyar wa min zalika ma najiduhu min al-ittiraj wa tanaqudi fi mawqifihim min ad-din wa min as-salaf haka kuma daga cikin magabata halin su mu'amalar da suke magabata in magabaci ya wata magana ta musu daɗi sai su aiki da ita idan ko bata musu daɗi wani su yi sai su mai da ta gehe abu na shidda ma da cewa kazalika i'lanu iflasi kathirin minhum fil aqidati wa i'tirafihim bi zalika fi nihayati al-amr wannan shi kuma shine nadama ya zo an gama duk abin da za a bada kariya na bid'a an gama bada kariya malaci karshe sai ka same shi i'lanu zai shelanta iflas mai iflas shi ne kamar a ce wani ana bin shi bashi sai a ba da dama wadda suke bin shi bashi abinda yake da bai biyan yanzu mi za ku yi a zo kawai a yi wasu su abinda ka samu kana bin shi jika ɗari ne ka samu jika goma yawwa ka ɗan rage matsala igaba shi wanda yana bin shi kaza ya samu kaza ya ɗan rage matsala tunan iflas ɗin shi ne mafi hatsarin iflas a cikin harkar addini mutum ne zuwa ya gama rayuwar shi gaba ɗaya ƙarshe sai ya ilanin iflas zai ilanin cewa ya ya jima da zubda kaca ya ani abin da yake aikata gudanar da rayuwarsa gaba daya ba haka nan bane shi da kanshi zai shelanta haka fil aqidati a bangaren da shi aqida kuma an samu malamai da yawa sun rubuta littafi a falsafa sun rubuta a wane ne wanda Allah ya shirye sai sun zo karshen shi rayuwa sai su gane cewa abin da suke ba haka nan bane yanzu ka dauki mai mafatihul ghaib at-tafsirul kabir fakhruddin ar-razi ya yi rubuce-rubuce a ɓangaren falsafa ya wallafa littafin tafsiri wanda ya kira shi da suna makullayyan gaibi mafatihul ghaib ko kuma at-tafsirul kabir malamai suke cewa sai da ya zo ƙarshen rayuwar shi ya gane cewa wannan rubuce-rubucen ne na ba duka wasu da fa'ida shi littafin nashi ba malaman tafsiri suke cewa suka ce littafi ne wanda fihi kullu shay a cikin littafin akwai komi akwai labarai akwai wane ne littafin tafsiri ne ba suka ce illa tafsir tafsiri ne kuma ba ce ko mujalladi goma sha shida saboda ya tasirantu da falsafa duk wata ɗaya gabar take magana akan falsafa kawai sai mallake mata sai a yi fashi kamar ashirin talatin hamsin ta yi su kuma a yi gaba fihi kullu shi illa tafsir tafsiri ne ma ba ce to da yawa samun irin su ɗan wani haka lokacin da ya zo ƙarshen rayuwar shi ya bayyana wasu abubuwan da ya yi magana akan falsafa da yawa magana sun wuce sun wuce wannan amma kuma ƙarshe ya zo ya yi na dama haka nan ya tuba kuma zuwa ga Allah iflasu kathirin minhum fil aqidati wa i'tirafihim za su yarda bi zalika fi nihayat al-amri a ƙarshen al'amari za su yarda cewa lalle wa abubuwan suka yi a baya ba haka nan bane ba abu na bakwai al-inhirafat wa dalalat al-inhiraf shine karkacewa hanyar daidai والضلالات da hawa hanyar bata inda ahlul ahwa'i wajen ma'abuta bin son zuciya malai ce anwa'ul shatta kalan abubuwa ne daban-daban sannan wani kullum minhum wijha kowanne daga cikin su iya da irin nashi inda ya huskanta malai ce wali zalika najidu kullum minhum za mu samu kowanne daga cikin su ɗan bid'a ya ƙulu anil akhar yana faɗa wa ɗan uwan shi innahu laysa ala shay' in ka amshi na wani to bai halatta ka je wajen wani saboda shi ba kowa bane ba wa qalat al yahud laysat an nasara ala shay wa qalat an nasara laysat al yahud ala shay kowa yana ganin kowa ba gaskiya bane ba malik ta lakinnahum sai dai duk da fa a tsakanin su ba dadi go amma kuma qad yajtami'una ala ada'i as-sunnati wa ahliha za su iya haduwa akan kiyayya da sunna da ma'abuta bin sunna sai a zo a yi haɗuwa a ce wannan haɗuwa ce ta koran ahalin sunna an shayinta kuma sai daga an zo an haɗa kai wa'azi ɗaya ba a ƙarin da biyu saboda haɗuwan da za a yi idan wani aka lura yana nema ya bayyana kai shi ya wuce saura ko matsala za a samu saboda in ya zama jagora jagaba to su kuma sauran wa zai dan su sai a watsa an yi irin wannan ɗewa ko wanda aka zo aka haɗin ma ba a ma watsi ba lafiya eh ana ta zage zage aka watsi mutum ya bi gaskiya wallahi kakka dami kanka kakka ba kanka wahala Allah ba zai tambaye ka yan gidan ku ko yan gobe ko yan garin Allah zai tambaye ka akan mi ka bauta wa Allah da shi me ya hujjanka me dalilin ka kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin sai mutum ya taɓa lokacin shi akan dole sai mun kare kaza ba ka iya kariya kana ba kanka wahala ne ƙarya duk yadda za ka yi bata karuwa rayuwarka za ta ƙare dukiyarka ta ƙare hankalinka ya ƙare tunaninka ya ƙare ƙarfin jikinka ya ƙare ko baka iya kare abin da za ka kare ba saboda bai karuwa malike cewa waƙad kuma haka waƙad salima salafu wa manhajuhum min hadha al-ittirabi bi hamdillahi li annahum ala siratil mustaqim duk da za a haɗu a haɗa kai a cewa za a zo a yi ƙawanya a yi zama guda kamar da mutanen makka suka yi yakin hazab ko aka kirayo kungiyoyi da rundunoni a yahudawa ne wane ne wane ne aka zo za a zo a zauna a yi zama guda madina a shahi ta gaba ɗaya a wuce wajen haka suka yi ko ƙarshe kuma ya ga sunan su zo a tsakaninsu ubangiji ya haɗa su su a karan kansu ƙarshe kuma suka watsi a cikin rudu su da kansu musulmi aka suka watsi tumare da cewa qad salima haqiqa ya kubuta ko kuma sun kubuta as-salaf magabata na kwarai wa manhajuhum da manhajin su min hada al-ittirab game da wannan likita likita ko kuma cewa dole sai an haɗa kai an rushe su bayan da za a rushe su me yasa li annahum ala sira ala siratil lahi mustaqim malik saboda suna kan siratin ubangiji wanda yake daidaitacce wanda ta ce gaba ta biyar sai mu tashi insha Allah ta'ala karatun gaba gaba ta shidda waɗannan bayanai duka sun biyo bayan hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yake cewa al'ummar nan za ta rabu kashi 73 yace kashi 72 za su tafi wuta kashi ɗaya zai tafi aljanna to wannan kokarin karanta kashi ɗaya na su wane ne babu son zuciya babu haka muka gada babu kaza za ka bi littafin Allah da hadisin manzo Allah ka fahimta sahabbai magana fari ga ta gare اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت اللهم أصلحنا وأصلح ذريتنا اللهم أصلحنا وأصلح ذريتنا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم اغفر لنا واغفر لآبائنا اللهم اغفر لنا واغفر لآبائنا اللهم أصلحنا وأصلح ذريتنا اللهم أصلحنا وأصلح ذريتنا اللهم أصلحنا وأصلح ذريتنا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم يسر ولا تعسر اللهم يسر ولا تعسر اللهم يسر ولا تعسر اللهم هون علينا مصائب الدنيا اللهم هون علينا مصائب الدنيا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك